الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan safiya ko a wannan yini na ainihin wato talata daya ga watan hudu watan rabi'u nithan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama 1447 a ci gaba da karatunmu na littafin ashama'ilul muhammadiyya littafi na al'imamu turmidi rahimahullahu ta'ala za mu tashi babu salati duha da wannan shi ne karatu na sha uku insha Allah wannan أحسن الله إليكم قال أبو عيسى رحمه الله تعالى باب صلاة الضحى حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة أن يزيد الرشك الرشكي قال سمعت معاذة قالت قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت نعم أربع ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل babi mai magana akan salatu duha sallar da ake yi a lokacin hantsi daga mahmud bin ghailan abu dawud at-tayalisi suleiman bin dawud bin al-jarud daga shu'bah bin al-hajjaj daga yazid ar-rishk shine yazid ibn abi yazid ad-dubai maulahum ad-dubai maulahum abu al-azhar al-basri min rijal al-jama'ati na'am da yake ya kasance fiƙa ne na'am fiƙatun rijali minas sadisa minas sadisa fiƙatun abidun wahima wahima mallayyanahu kuma daga mu'adha mu'adha bintu abdurrahman al'adawiyya bintu abdullahi al'adawiyya معاذة بنت عبد الله العدوية البصرية wadda ta kasance ana mata laƙabi ummu sahaba thiqatun min athalitha min rijal aljamaa ya min talamizati ummi almu'minin radiyallahu anha almuqarrabat in tilmizatiha tace qultu li aisha nace ma aisha radiyallahu anha akana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana sallar walha qalat na'am arba'a raka'at yakan yi raka'o'i hudu wa yazidu ma sha Allahu azza wa jalla yakan ƙara abinda Allah subhanahu wata'ala ya ga damar ya ƙara wato yakan ƙara abinda ya sawwaka kan raka'a hudu sai dai ƙarin bai wuce raka'a shida ko zuwa takwas an gane ku na'am
أحسن الله إليكم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني حكيم حكيم بن معاوية الزيادي قال حدثنا زياد بن عبيد الله بن الربيع الزيادي عن حميد الطويل عن أنس عن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ست ركعات.
نعم محمد بن المثنى الزمن دقى حكيم بن معاوية الزيادي البصري مستور من العاشرة من رجال من رجال الترمذي في الشمائل زياد بن عبيد الله بن الربيع الزيادي البصري ووالد محمد بن زياد كان مقبول من الثامنة من رجال الشمائل دقى حميد الطويل دقى أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ست ركعات إذا الله صلى الله عليه وسلم يا كسنتي يكن يسلى ولها ركعة شدة إلا أن هذا الإسناد ضعيف لعلتين اثنتين نعم أحسن الله إليكم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مر... عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح ثماني ركعات لا رأيته صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود نعم محمود بن محمد بن المثنى الزمن دق محمد بن جعفر غندر كينان دقى شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث دقى عمرو بن مرة دقى عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني ثم الكوفي ثقة يعني من الثاني ثقة من الثانية من رجال الجماعة لكن اختلف في سماعه من عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يا رسول أوقعت الجماجم dairul dairul jamajim kenan yakin da aka yi da hajjaj da ibnu maljam rahman ibnu ba ibnu maljam ibnu ash'ath rahman ibnu ibnu al-ash'ath shekara ta 83 wasu suka ce nitsewa ya cikin ruwa baya cikin wanda suka mutu a wannan yakin to abdurrahman bin ibn abi layla thiqani min min kibar at-tabi'in wa huwa min al-fuqaha al-fudala akwai muhammad ibn abi laila shi wannan da'ifi lakinnahu min min kibar al-fuqaha aidan ma abdurrahman ibn laila huwa thiqatun yace ma akhbarani ahadun annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha illa ummu hani'in ba wanda ya bani labarin cewa annabi yana sallar duha sai ummu hani ummu hani binta abdi binta abi talib yar uwa sayyidina ali radiyallahu anha tace fa innaha haddathat أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة tace annabi ya shiga gidanta ranar fatuhu maka ya kai mata ziyara a matsayinta ta yar uwar shi faghtasala yayi wanka fa sabbaha thamaniya raka'at yayi nafila raka'a takwas ma ra'aituhu sallallahu alaihi wasallam salla salatan qattu akhaffa minha ban taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dai yayi sallar da tafi wannan wato ainihin rashin nauyi ba rashin yawa rashin tsawo ghaira annahu kana yutimmu ruku'a wa sujuda duk da cewa yana cika ruku'i da sujudi koda zaka khaffafa sallah ka kula da rukunai wannan ko yana nuna sallar walha ba a tsawaita ta galibin sallolin rana ba a gina su akan tsawaitawa ba kamar qiyamul layli ba qiyamul layli da su witri wannan kana iya tsawaitawa tayyib
أحسن الله إليكم حدثنا حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وقيع قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه نعم كهمس بن الحسن التميمي أبو الحسن البصري ثقة من الخامسة يا رسول دريد أربعين ترى من رجال الجماعة abdullah ibn shaqiq ne ce na ce ma ummuna aisha radiyallahu anha shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallar walha sai ta ce a a baya yi illa an yaji amin maghibihi sai dai in ya dawo daga balaguro ne yake yin ta to wancan hadisin da yace takan yi arba'an ko yazidu ma sha'a babu cin karo tsakanin shi da wannan ma'ana dai bai cika yin ta ba galibi sai in ya dawo daga balaguro ne duk da a wani hadisin ma'umuna aisha ta ce baya yi ma baya yin walha ta ce duk da wani abun yana son yayi amma tsoron kar a wajabta wa mutane sai ya ƙi to kaga in ka gano wannan illa sai ka ce a kenan ana ana yi kai zaka iya yi tunda ba wanda zai wajabta ma wani saboda kai kai ko aiwa ai shi yasa muke jam'i tarawih da qiyamul layl na bida ya fara ya bari tsoron kar a farlanta da Umar ya ga ana yi ya ce madalla da wannan bin da kuka raya wannan sunna da kuka raya sai ya sa a yi har ma ya sa wa mata limaminsu na musamman tunda a lokacin babu mukabbiru saut ana kallon abubuwa da masalih ɗinsu da kuma auda ɗinsu ne an gane ko? na'am أحسن الله إليكم حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا محمد بن ربيعة عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ولا ويدعها حتى نقول لا يصليها
نعم زياد ابن أيوب البغدادي wanda ya gabata a baya shine Ahmad ya mai lakabi da shu'batu ne saghir shu'batu saghir shine suke ce ma dalwiya ko dalluya ko dallawaihi to baya san suna sai Ahmad yake ce mai shu'batu saghir yake thiqatun hafizun thiqatun hafizun shi kuma daga muhammadu ibn rabi'a likilabi kenan ibn ammi waki'in sadukun min tasi'a ya rasu 190 daidai yana cikin rijal al-bukhari fil adab al-mufrad rijal al-arba'a da at-tirmidhi shi kuma daga fudail ibn marzuq al fudail ibn marzuq al-aghar ar-raqashi al-kufi ya kasance saduqun ne rumiya bitashayyu min as-sabi'a ya rasu wajejen 160 haka ya cikin rijalu muslim daga atiya atiya an abi sa'id shine atiya al-aufi atiya ibn junadata al-aufi al-jadali abu al-hasan al-kufi saduqun yukhti'u wa kana shi'iyyan mudallisan kana shi'iyyan mudallisan liza kai da'ifi ne kawai a takaice da'ifi ne domin imam an-nasa'i ya da'afa shi al-juwazjani yace ma'ilun ne yace ma'il kaga ta'an ne fil aqida an gane ko kamar su ce za'ir shi ma ta'an ne fi fil aqida abu zur'at razi da abu hatim razi duka su raunata ce layyanul hadith ne imam ahmad ya da'afa shi hushaim ibn khalid al-wasiti ya da'afa shi abu dawud ya ce laysa bil ladhi yu'tamadu alayhi as-saji ya ce laysa bi hujja da cikin tahdhibut tahdhib daga yana cikin tabaka ta uku cikin bukhari ya fitar da hadisin shi cikin adab ne ba a cikin sahih ba abu dawud tirmidhi ibn majah sun fitar da hadisin shi amma da'ifi ne ya rasu 111 daga abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi sallar walha har mu ce ba zai bari ba ko ya bari har mu ce ba zai yi ta la annahu da'if lakin al-mu'tamad fi salati ad-duha an takuna sunnah annabi sallama ya umarci sayyiduna ali da ita sayyiduna ali ya ce dirrin bai taba mancewa ba har ranar da aka yi yakin jamal da sufyan sai da yayi ta nahrawan sai da yayi ta aga lokacin da rayu hankali ya tashi ma bai mance ta ba saboda wasiya ce annabi ya mai hakan nan abu huraira annabi ya mai wasiya ya ce ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin ko ya ce kar in basu kar in kwanta har sai na yi witiri so da baya kwanciya da wuri yana bitar abin da ya koyo na hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har dare ya shiga sosai sannan annabi sallallahu ya mai wasiya cewa kar ya kwanta sai yayi alwala sannan ya mai wasiya cewa ya dinga yin sallar walha ay ya kira ta salatul awabin sallan masu komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala masu tuba da haka sunna ce mutlaqan ana koyi da ita maganganu shida akai akan salatul duha wanda ibn al-qayyim ya kawo su cikin zadul ma'ad san'ani ya nakalto su cikin sharhin bulughul maram na subulus salam wasu ka ce sunna ce ko da yaushe wannan shine zancen da yafi al-mu'tamad shine abinda ash-shawkani ya dauka ya goyi bayan shi da dalilai a cikin as-sailul jarraf kun gane ko wasu kuma suka ce sunna ce a yi ta wataran a batta wataran kaga ruko suka yi da wannan hadisi amma da'ifi wasu ka ce sunna ce in an dawo daga balaguro a yi ta in an dawo daga balaguro a yi ta wani raka a biyun da annabi yake in ya shigo masallaci kafin ya isa gidan shi tunda dama ya kasance baya dawowa turukan baya shigowa gida da daddare har ma ya hana kakka dawo gida da daddare to illar da yasa sai malamai suka ce wannan sunnar ta masu aure ce banda goro tunda ya ce har wadda take gashin ta busu-busu ta yi kitso ta kimtsa ta abu to kai wace ce za ta tarbe kaga shi yasa suka ce sunna ta masu aure ce gagoro addinin shi akwai dan na kasu ko na'am wasu suka ce salatu duha a masallaci kawai ake yin ta so da wannan sunnar da yake ta dawo balawo aka gaba duha ba ce ta dace ne da duha kawai ko wasu kuma suka ce a gida kawai ake yin ta suka ce a gida saboda hadisin ummu hani wasu suka ce a ana yin ta ne bayan wani nasara da musulmai suka samu har sai duna Khalid ibn al-Walid lokacin da ya buɗe garin Harra Harra a yankin Sham sai yayi wannan sallah suka dauke ta sunna sunnatul fatih ce tunda annabi a fatuhu makka yayi a gidan ummu hani kama duka waɗannan ba a kore ba ba a ture ba in ba wanda aka ce a yi wani lokaci a bari wani lokaci watan da bai tabbata ba ko kuma hadisin sayyiduna ali da kissa shi ya nuna ko da yaushe yake yi hakan nan abu huraira sanda kuma ahabbul a'mali ila allah azza wa jalla ma dawama alaihi sahibu in ba dai wani nau'i na azumi da shi annabi wani lokaci sai ya ta azumi har a ce ba zai aje ba ko ya ajiye har a ce ba zai ɗauka wannan wata sunna ce ta daban amma cikin ayyuka wanda suke wazifa na rayuwa na yau da gobe ba a so ka dinga yankewa in ba ka washe dan zai samu kofa dan zai samu kofa to da ka dai abin da ya fi sunna ce sau da wancan umarnin mutlakan da annabi ya wa waɗancan sahabbai radiyallahu ta'ala anhum wa sallallahu alaihi wasallam na'am sallallahu alaikum qala hadathana ahmad ibn mani' an hushaym an hadathana ubaidah abidah an ibrahim an sahm ibn mijab bai kulla babi ba naka ne ya ce babu salawati inda zawal ku Eh, na'am
sallallahu alaikum باب الصلاة عند الزوال حدثنا أحمد بن منيع عن هشيم قال حدثنا عبيدة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قرثاع الطبي عن عن- عن قزع أو أو قال عن قزعة عن قرثاع عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن أربع ركعات عند زوال الشمس فقلت يا رسول الله إنك تدمن هذه الأربع ركع هذه الأربع ركعات عند زوال الشمس فقال إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج حتى تصلى الظهر فأحب أن أسع أن يسعد لي في تلك الساعة خير قلت أفي كلهن قراءة قال نعم قلت هل فيهن تسليم فاصل قال لا قال أخبرني أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبيدة عن, عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن قرثع عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه na'am ahmad ibn mani' daga hushaym ibn khalid kenan daga abida daga ubaida آه، ابن معتب كان عبيدة يعني بالضم ابن معتب بالضم عبيدة ابن معتب الضبي كان أبو عبد الرحيم الكوفي ونديك ضعيف واختلط بآخره من الثامنة آه، بيد رواية أبو خاري سي رواية ديو دتزوء كان الأضاحي كان الأضاحي كما كان متابعتني مقرونتي sannan eh, shi kuma daga malamin shi ibrahim shine an-nakhai ibrahim ibn yazid an-nakhai daga saham ibn minjab ad-dabbi kenan wanda thiqa ne min as-sadisa daga eh, qartha ad-dabbi al-kufi kenan wanda yake to saduqun ne mukhadramun min as- min ath-thaniya daga qaz'a qaz'a wato ibnu yahya kenan al-basri wanda shi kuma thika ne min al-thalitha kenan riwayatul akabiri an al-asaghin in a haka aka tafi min rijal al-jama'a wasu kuma suka ce daga wato ainihin shi qartha ne zuwa ga daga qaz'a ne zuwa qartha daga abu ayyub al-ansari radiyallahu anhu yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yudminu arba'a raka'atin inda zawali shamsi nabi sallallahu ya kasance yana yawan yin raka'o'i guda hudu ko da yaushe ya lizumci yin su lokacin da rana take gusawa qabla adh-dhuhri kenan fa qultu ya rasulullah innaka tudminu hadhihi al-arba'i raka'a arba'a raka'at ka lizumci waɗannan raka'o'in guda hudu inda zawali shamsi fa qala inna abwaba as-sama'i tuftahu inda zawali shams ana buɗe ƙofofin sama a lokacin da rana ke gusawa in ka ji an ambaci ƙofofin sama ana zancen alkhairi to ana nufin ƙofofin aljanna fala turtaju ba a rufe su hatta yusalla zuhuru har sai an yi azhar fa ahabbu an yas'ada li fi tilka sa'ati khair to ina son alheri na ya hau zuwa sama a wannan lokacin qultu a fi kullihinna qira'a to wannan raka'o'in guda hudu kowanne sai an yi karatu kala na'am yace ya qultu hal fihinna taslimun fasilun shin ana yin fasala sallama mai rabawa tunda an san galibin nafila biyu a sallame biyu a sallame kala la yace yace a amma hadisin da'ifi ne saboda wato ainihin ah, wa yake da suna Mm? aiwa ubaidatu ko ubaidatu ibn mu'attib shine raunin hadisin eh na'am sai kawo ɗayan isnadin ko shi ma dai ta kan ubaidan daga ahmad bin mani daga abu muawiya kenan ya taba'a ma hushaim ne wannan ba ita ce matsalar mu ba ubaida ne kuma har yanzu akwai shi na'am نعم صلى الله عليكم قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو داود قال حدثنا محمد بن مسلم بن ابي الوضاح عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الله بن السائب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي اربعا بعد ان تزول الشمس قبل الظهر وقال انها ساعه تفتح فيها ابواب السماء فأحب أن يسعد لي فيها عمل صالح نعم محمد بن المثنى الزمن دقى أبو داود الطيالسي دقى محمد بن مسلم بن أبي الوضاح آه القضاعي كان أبو سعيد المؤدب مشهور بكنيته يا في شهرة دا الكنية شي دا أبو سعيد المؤدب da ya rasu shekara ta 180 ko bayanta 180 ko bayanta min at-tabaqati ath-thamina wa يعني من رجال البخاري تعليقا ومسلم والأربعة مسلم والأربعة نعم آه شي ثقاني دقا عبد الكريم عبد الكريم الجزري شين ابن مالك عبد الكريم ابن مالك الجزري yake thiqatun mutqinun min as-sadisa min rijal al-jama'a ya rasu 127 daga mujahid shine ibnu jabr al-makhzumi maulahum al-makki abu al-hajjaj thiqatun imamun fi at-tafsir wa fi al-ilm min at-tabaqati ath-thalitha ya rasu 101 ko da biyu ko da uku wasu ma suka ce ya kai da hudu rijal al-jama'ati wa min at-tabaqati ath-thalithati wa huwa mashhurun jiddan daga abdullah ibn sa'ib as-sahabi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an ba'da an tazula shamsu qabla adh-dhuhr yakan yi raka'a hudu bayan rana ta gushe bayan azhar kafin azhar qala innaha sa'atun tuftahu fiha abwabu as-sama' abwabu as-sama'i fa ahabbu an yas'ada li fiha 'amalun salih fa uhibbu an yas'ada li fiha 'amalun salih kun ga nan kamar hadisin da ya gabata ne sai dai bambancin can ya kawo me adamul fasli ko wal aslu huwa al fasl tunda shi wacan ziyada ce daga da'ifi ziyadatu da'ifi munkara la tuqbal an gane ko ziyadatu da'ifi da'ifa wa mukhalafatu munkara amma da ya tabbata shine salloli na rana ba a hada su a ka a hudu salatul laili wan nahari mathna mathna riwayar muslim sannan ta dare ita wani dalili a aikace ya nuna ana iya raka'a hudu a jere ba tare da an sallama ba sai a ƙarshe amma ban da ta rana na'am أحسن الله إليكم قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خالد حدثنا عمر بن علي المقدمي عن مسعر بن كدام عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه كان يصلي قبل الظهر أربعا وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها عند الزوال ويمد فيها Na'am, Abu Salama ta Yahya ibn Khalafin sinadin da ya gabata a baya 271 yake cewa daga Sayyiduna Ali yana yin raka'a hudu kafin azahar ya ambaci Annabi sallama yana yin su kafin azahar inda zawal lokacin da rana ta gusawa ya muddu fiha yani yutiluha. Na'am.
أحسن الله إليكم باب صلاة التطوع في البيت حدثنا عباس العنبري وقال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد قال قد ترى ما أقرب بيتي ما أقرب بيتي من المسجد فلا أن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة نعم عباس العنبري شنو ابن عبد العظيم أبو الفضل البصري العنبري ثقة حافظ من الحادية عشر يا رسول شكرة ريبيو دا أربعين عبد الرحمن بن مهدي الكوفي دقا معاوية بن صالح آه ابن حدير الحضرمي الحمصي صدوق له أوهام يقباتا نتكين طبقة تبقي دقا العلاء ابن الحارث الحضرمي كنا أبو وهب آه أبو وهب وان يا كسنتي ثقاني واتو أينهم يكو صدوق أفوان صدوق ني صدوق فقيه لكن رمي بالقدر وقد اختلط من الخامسة يا رسول أليل تلاتين دشدة دقا مالمين شي حرام ابن معاوية شيني حرام ابن حكيم بن خالد بن سعد الأنصاري أنا تواكم حرام ابن معاوية أنا توا العنسيني الدمشقي معاوية بن صالح دك ينا فدنشي da fuskokin biyu ko yace haram ibn muawiya ko yace ibn hakim kun gane ko ya ce wanda ya sanya su mutum biyu ne ya yi wahami in ji ibn hajar wa huwa thiqatun min al-thalitha min rijal al-bukhari fi juz' al-qira'a wa al-arba'a abu dawud da tirmidhi nasa'i wa ibn majah wa min at-tabaqati al-thalitha daga ammun sha abdullah ibn sa'ad abdullah ibn sa'ad hadha dhakara ibn sa'ad fi at-tabaqat annahu rajulun min ashabi an-nabi sallallahu alayhi wasallam sakana misra yace sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an salati fi baiti was salati fil masjid na tambayi annabi game da sallah a gidana da sallah a masallaci qala qattara ma aqraba baiti min al masjid kana ganin yanda gidana ke da kusanci da masallaci ne daga ɗakin nana Aisha kai tsaye sai gidan liman an gane ko amma ya ce fala an usalliya fi baiti wallahi na kwammace in yi sallah a gidana a habbu ilayya min an usalliya fil masjid na fi son hakan fiye da in yi sallah a masallaci illa an takuna salatan maktuba sai dai in ta kasance sallah ce ta farilla hadha hadithun hasan wa huwa amrun qat'iyyun wa huwa thabitun fi sunnah أحب صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة وكما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيدي صلى فدك إذا ألاك أدى مسلات كما تحية المسجد وجمع التراويح في رمضان أما سورة النافل فلي أيس أجد شيء في كودا ركعة الفجر كودا أينهم الرواتب شيء ساماتي وأما المغرب والعشاء والعشاء والجمعة ففي بيته حديث ابن عمر أي نعم
أحسن الله إليكم باب ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر قالت وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان na'am isnadin shi ma wanga sananne ne aisha take cewa wato wannan babi ne dama kan azumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga annabi ya samu falala bayan zabin da Allah ya mishi da kuma yawan ibada da ita ake samun daraja a gurin Allah inna akramakum indallahi attaqakum take cewa na tambayi manzon Allah sallallahu wato shi shaqiq Abdullah ibn shaqiq ya tambayi na Aisha game da azumin annabi sallama tace mishi kana yasumu hatta naqula qad sam annabi zai ta azumi har mu ce kai azumin nashi yayi yawa ko kuma ma'anar shi ba zai daina ba ya ta azumi wa yuftiru hatta naqula qad afṭara ko ya ta ajiya azumi har mu ce kai ya ma daina azumin nafila wannan ramadan yake jira wannan ya cikin sunonin da aka bar su ko ko dai irin su mu da ba ma azumin nafilan Allah ya shirye mu kuma da kullun shi cikin azumin nafilan yake ba laifi bane kai ta yi amma kuma ka kula da wata sunnar a dinga kula da wasu sunnonin ko musamman an ka ji rauni ya yi yawa ko tsananin zafi ya yi yawa inda lije sadika alaika haka ba wai ana shagwabar da kai ko ana wure makunni ba ne ba gane sunna ce ina ta ce wa ma sama rasulullah salama shaharan kamilan munzu qadimal madina ta illa ramadan nabu bai taba azumtar wani wata dukkan shi batun da ya zo madina sai ramadana kenan ko irin wannan azumin za ka yi na kai sardin azumi kar ka sake ka kulle wata in dai ba ramadana ba ne kai ko da watan sha'aban ne kaga shine dai annabi yafi yawan yin shi ko ba a yin shi duka yawa na'am أحسن الله إليكم حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن صوم رسول عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصوم من الشهر حتى نرى ألا يريد أن يفطر أن يفطر منه يكثر منه حتى نرى ألا يريد أن يصوم منه شيئا وكنت لا تش... وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا ولا نائما إلا رأيته نائما الله أكبر علي بن حجر دق إسماعيل بن جعفر شن ابن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي مولاهم آه قارئ أهل المدينة ثقة ثبت من الثامنة نعم
آه ثقة ثبت من الثامنة ya rasu ɗari da ainihin wato tamanin ya rasu ɗari da tamanin daidai na'am daga humair bin abi humair daga anas radiyallahu ta'ala an wardahu an tambayi manzan Allah sallama game da azumi sai ya ce kana ya sumu min shahari an tambayi anas kenan game da azumin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi yakan yi azumi cikin wani wata hatta nura Allah yurida an yuftira minhu har mu ga cewa ma ko mu yi tsammanin domin ƙura ma'an ya'ani azun har mu yi tsammanin cewa annabi ba zai ajiye wannan azumin ba watan nan sai ya dire shi ba dai baya direwar sai dai ya kusa wa yuftiru minhu kuma yakan ajiye azumi cikin wani watan hatta yura Allah yuridu yalla yurida an yasuma minhu shay'a har ayi tsammanin a watan nan ma ba zai azumci komi ba wa kunta la tasha'u an tarahu min al-layli musalliyan illa ra'aytahu bara ka so ka ga annabi yana sallar dare ba face sai ka gan shi in dai kana so ka gan shi yana sallah ma'ana an san lokacin da yake tsayuwa wala na'iman illa ra'aytahu na'iman in ka so ka gan shi kwance kuma ka gan shi yana kwana da an san lokacin baccin shi an san lokacin tashin shi na'am أحسن الله إليكم.
وإليكم.
حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر منه ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم منه وما صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان محمود بن غيلان أبو داود الطيالسي شعبة دقى أبو بشر واتو أبو بشر أنان شيني منصور ابن المعتمر السلمي أبو بشر لا لا جعفر بن إياس كو نا نا دان دمجي يوسف. أبو بشر أنان جعفر ابن إياس شيني ابن أبي وحشية كو شيني أبو بشر أنان وان ɗalibin ابن جبير ɗin أيوة a gyara ja'far ibn iyas ibn abi wahshiya wanda ya kasance a thiqa ne min rijalil jama'ati ya rasu 125 daga sa'id ibn jubairin daga ibn abbas zan Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi azumi har mu ce ba zai aje ba yakan aje har mu ce ba zai yi azumi ba bai taba azumtar wata cikakke ba tun da yayi hijira zuwa madina sai dai in watan ramadana ne duka waɗannan asluha fi as-sahihaini na'am أحسن الله إليكم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي, أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا إسناد صحيح قال عن أبي سلمة عن أم سلمة وروى هذا الحديث غير واحد عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون أبو سلمة ابن عبد الر- ابن عبد الرحمن قد روى الحديث عن عائشة وأم سلمة جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam na'am mansur anan shine ibn al-mu'tamir mansur ibn al-mu'tamir ibn abdullah as-sulami abu attab al-kufi thiqatun thabtun wa kana la yudallisu kana la yudallisu abadan min tabaqati al-a'mashi tabaqa ta biyar kenan eh, min rijal al-jama'a wa huwa yani ya rasu 132 daga salim ibn abil ja'ad al-ghatfani kenan al-ashja'i ثقة وكان يرسل آه، كان يرسل يا رب شيما من من الرجال الجماعة يرسل كثيرا أنا cewa ya rasu ko dai shekara ta 97 ko da 8 ko 100 daidai min tabaqati thalitha daga Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf yake cewa Ummu Salama radiyallahu anha ta ce ban taba ganin annabi yayi azumin wata biyu a jere ba sai dai Sha'ban da Ramadan amma sai dai Sha'ban da Ramadan da ta ce a jere kamar ta yi taglibi ne amma shi Sha'ban baya cika shi Abu Isa Tirmidhi yake wannan hadisi ingantacce ne haka za aka ruwaito shi daga Abu Salama ta daga uh, Ummu Salama amma an ruwaito ta hanyoyi da yawa wato ta hanyar abu salama daga aisha anin nabi salama ce amma zai iya yiwuwa abu salama ya rawaito daga dukkansu su biyu din daga duka sun san hadithar kuma duka matan annabi ne sallama wa kad akhadha anhuma نعم wala mani'a min an yakuna rawahu anhuma jami'an aw kilahuma na'am أحسن الله إليكم قال حدثنا همناد هناد قال حدثنا عبده عن عن عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما رأى رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه لله في شعبان كان يصوم شعبان إلا قليلا بل كان يصومه كله
na'am طيب آه، daga hannadu bin sari daga abdatu bin sulaiman al-kila'i min rijal al-jama'ati wa huwa thiqatun min ath-thaminati wa qad taqaddama huwa thiqatun thabtun muhammad ibn amr muhammad ibn amr ibn alqama ibn waqas al-laythi ya gabata daga abu salamata an aisha take cewa ban taba ganin annabi yana azumin wani wata fiye da yadda yake azumin watan sha'aban ba yana azumtar wannan watan sai dai kaɗan daga ciki bal kana ya sumuhu kullu kullau kai kusan ma ka ce dukkan shi yake yi amma ba wai duk kaɗan take nufi ba kullu kulliya ba نعم Eh, wato kamar taukidin yawaitar azumin shi da yake yi aina أحسن الله إليكم حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال wannan akwai wanga salan cikin larabci wa a ce ko a hausa ma a ce wa ya kai wa na kaza duk da akwai wanda ya fi shi ɗin ko manzo Allah sallama kan Abu Dharr ya ce ma ma azalla ma azallatil ما أذلت الخضراء ولا وما ولا أقلت السمراء رجلا منين يتي من أبي ذر wato sama bata taba lullube mutumin da ko ƙasa bata taba ɗaukar mutumin da ya kai abu zarin minin hadisin ya shige mu attaka aiwa wanda ya kai abu zarin tsoron Allah to amma kuma ya ce ana attakakum wa akhshakum lillah annabi sallallahu alaihi wasallam mimman aqallatuhu as-samra wa adallatuhu az-zarqa awa duk da haka ya faɗi haka kenan akwai nau'i na mubalagha gurin yabo dan a karfafe shi ba wai dan ainihin wato tattare komi cikin shi to ce wadda ta yi balkana ya sumuhu kullahu wato tana akka da yawan azumin da yake yi ciki amma ruwayoyinta da na ummu salama da na sauran sahabbai da suka nuna baya yin azumin kowane wata cikakke sai ramadana wannan suna nan a inda suke suna nan yanda suke na'am
قال حدثنا القاسم القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى وطلق بن غنام كلاهما عن شيبان عن عاصم عن عن زر بن حبيش عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام وقل ما كان يفطر يوم الجمعة نعم دقا القاسم بن دينار الكوفي أبو زكريا الضحان كنا ثقاني من الحادية عشر يا قباتا من رجال مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه رسول ربي ودهمسن daga Ubaidullah ibn Musa ibn Badham al-Absi Abu Muhammad al-Kufi thiqatun wa kana yatashayyu min at-tasi'a min at-tasi'a Abu Hatim yace kana athbatu fi Isra'ila min Abi Nu'aym wastusghira fi Sufyan ath-Thawri ya rasul 213 daga ainihin wato Talq ibn Ghannam Talq ibn Ghannam ibn Talq ibn Muawiya an-Nakhai Abu Muhammad alkufi thiqatun min kibar al'ashira ya rasu 200 da ainihin wato 11 min rijal al-bukhari wal arba'a dukkan su suka ruwaito daga shayban to shayban ibnu abdurrahman at-tamimi maulahum an-nahwi kace nahwu gari ne ba nahwu na ilimi ba ko daga wato shine abu muawiya al-basri nazil al-kufati thiqatun sahibu kitab sahibu kitabin min as-sabi'a daga asim huwa ibn bahdalata ko a ce ibn abil najud asim da wanda muke karanta qira'a shi ko riwaya ta riwaya riwayar hafs an asim da qira'ar sai a jingina ma asim riwayar kuma daga hafs da shu'ba ko to shi asim ibn bahdala ko ibn abin najud ya kasance al-asadi maulahum al-kufi al-muqri saduqun lahu awham wa huwa thabtun fil qira'a da'ifun fi riwayati al-hadithi لأن حفظه كان ضعيفا جدا رسول ريد إشرين دا تقوس ريد إشرين دا إن يواتو تقوس إذن هو من الطبقة الخامسة لقى عبد الله دقى زر بن حبيش زر بن حبيش يا قبات أبايا من كبار التابعين المخضرمين هو ثقة ثبت رجال الجماعة daga abdullahi huwa bin mas'udin radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yasumu min ghurrati kulli shahrin thalathata ayyam annabi ya kasance yana azumin fararen darare na kowane wata sune layalil bid domin al-ghurra shine haske ko asali hasken goshin doki fastu'irat fi kulli nur wa qallama kana yuftiru yawm al-jumu'a zai yi ya kaga ya ajiye azumi ranar juma'a yani li anna hadhihi al-ayyam takthuru al-wuqu'a fi yawm al-jumu'a hakaza huwa maqsud al-hadith na'am
قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود الثوري بس قال لك أبو مصعب ko gaba yake ji muje ki أحسن الله إليكم قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى يوم الاثنين والخميس
na'am Ah, daga abu hafs amru bin ali alfallas kenan daga abdullahi bin dawud abdullahi bin dawud ah, al-khuraibi kenan thiqatun abidun ah, thiqatun abidun na'am ah, huwa ya rasu 213 amsaka an riwayati lamma ikhtalata دقا ثور ابن يزيد ثور ابن يزيد الرحبي أبو خالد الحمصي ثقة ثبت إلا أنه يرى القدر والعياذ بالله من السابعة دقا خالد ابن معدان خالد ابن معدان هذا مشهور تقدم دقا ربيعة الجرشي ربيعة بن عمرو الجرشي أبو, أبو الغاز مختلف في صحبته مختلف في صحبته أثبت له الصحبة الكثير لكن الدار قطني قال هو من ثقات التابعين وكذا قال غيره كابن حبان أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس نبي كسن ينا wato kirdadan azumin ranar litinin da ranar wato ainihin alhamis ranar litinin da alhamis yana yawan yin azumi ma'ana a cikinsu yana sanya azumi a cikinsu na'am أحسن الله إليكم عليكم.
حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم عن محمد بن رفاعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعرض الأعمال قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا الصائم نعم محمد بن يحيى gabata daga Abu Asim an-Nabil kenan shine Abdahak ibn Makhlad daga Muhammad ibn ah, ibn Rafa'ata أو ابن رفاعة مقبول ne من السادسة ابن رفاعة بن ثعلبة القرطبي da ya kasance min tabaqati sadisa wa huwa maqbul daga suhail ibn abi salih daga baban shi abu salih as-samman sahibu abu huraira anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala tu'radu al-a'mal yawm al-ithnain wal-khamis ana bujuro da ayyuka ranar litinin da al-khamis fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sa'im ina so a bujuro da aiki na ina mai azumi da'ifin ne saboda kasancewar muhammad bin rafa'a ko نعم مقبول ne yani majhulul hal na'am أحسن الله إليكم
Ele ne ke so din kawo kayan mutu na wajen da kaka wata lokaci.
Mhm. rabi' bashi kile na'am
أحسن الله إليكم قال حدثنا محمود بن النبي.
غيلان قال حد قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد ومعاوية بن هشام كلاهما قال حدثنا سفيان عن منصور عن عن عن خيثمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأح- والأحد والاثنين من- ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس na'am muhammad ibn ghailan daga abu ahmad az-zubairi ay zubairi kenan daga muawiya ibn hisham muawiya ibn hisham ibn abdurrahman ibn abi sabra da muawiya ibn hisham ya gabata a baya ko ba shi ba daga sufyan daga mansur ibn al-mu'tamir daga khaythama to khaythama ibn abdurrahman kenan خيثمة ابن عبد الرحمن ابن أبي سبرة الجعفي الكوفي ثقة من الثالثة وكان يرسل يا رسول شكرة تمانين كوباين هكا وعند القطان يتي ينظر في سماعه من عائشة wato kamar akwai dan abin lura shin ya ji daga Aisha ko kuwa tace kana annabi sallallahu alaihi wasallam yasumu min ash-shahri as-sabta wal ahad wal ithnain a wata da yake layalul bid yakan yi azumin asabar lahadi litinin a wata mai zuwa ya talata laraba alhamis amma dai wannan hadisin da'ifi ne imam albani ya da'afa shi ya da'afa shi to amma kaga hadisin nan ah, yanda aka bi aka inganta hadisin la yasumanna ahadukum fi yawmi sabti ko to in aka bi ta wannan hanyar sai an rau- sai an inganta wannan shi ne an gane ku yana cikin hujjojin da malamai suka yi munasirin albani a martani da shi kudin yana ganin azumin ranar al- asabar in ya faɗo ranar arafa ma kar a yi shi kaga wannan kuskure ne tunda gashi na a wannan hadisin da ya lulbid annabi yakan yi ranar asabar Kan yi- kuma kaga ai ba farilla ba ne da ke nuna wancan hadisin na da rauni to amma dai an tafi kan raunin wannan hadisin saboda inqita'i to wancan ma an akwai ta cewa akan shi an illanta shi da iddirabi da sauransu har ma Imam Malik ya ce hadisin ƙarya ne to ya karya azumi ranar asabar sai na farilla amma mutum bai samu abin da zai ce ba ko icen inabi ya dan tattauna ya karya shi ne to amma na hadisin ko da ya inganta to zai zamanto shaz ne hukuman a gurin hukuncin shi saboda hadisin su juwairiya na biya ga tana azumi ranar juma ya ce a sumti amsin ta ce a ta sumi na gadan ta ce ya ce idan fa afdili amma za ba a dal juma'ati illa lissabt da haka babu laifi azumin rana asabar in mai dalili ne na'am
أحسن الله إليكم وإليكم.
قال حدثنا أبو مسعد المديني وقال آه، can namu ɗin. wanda aka tsallake ne shi ne ya dawo Mm, mm.
قال حدثنا أبو مصعب المديني وعن مالك بن أنس عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان na'am daga abu mus'ab al-madini abu mus'ab al-madini da yake ah, ahmad ibn abi bakr az-zuhri kenan da shine faqihu ahli al-madinati fi zamanihi bila mudafa'a min kibari talamidati al-imam malik ya rasu 242 eh, min rijal al-jama'ati wa min at-tabaqati al-ashira Ah, da ya kasance thiqa ne thiqatun thabtun daga Malik ibn Anas na radiyallahu anhu daga Abu Nadur Abu Nadur Salim ibn Abi Umayya Abu Nadur Maula Abdullah ibn Umar At-Taimi wato ainihin min at-tabaqati al-khamisa thiqatun wa kana yursilu thiqatun thabtun wa kana yursilu daga ya ya rasu 129 daga Abu Salama ibn Abdurrahman آه، عفوا شي مصعب أبو مصعب بن المديني أحمد ابن أبي بكر صدوق عابد صدوق عابد آه، شي كما أبو أتو أبو النضر شيني ثقة daga dai ummuna Aisha radiyallahu anha tace ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi shahrin akthara min siyamihi fi sha'ban babu wani wata da annabi ke yin azumi fiye da yanda yake yin sha'ban bi istithna'i ramadana kenan na'am صلى الله عليكم قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشك قال سمعت معاذة قالت قلت لعائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر قالت نعم قلت من من أيه كان يصوم قالت كان لا يبالي من أيه صام قال نعم.
أبو عيسى يزيد الرشك يزيد الرشك هو هو يزيد الرباعي البصري وهو ثقة روى عنه شعبة وعبد الوارث بن سعيد وحماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم وغير واحد من الأئمة وهو يزيد القاسم ويقال القسام والرشك بلغة أهل البصرة وهو هو القسام na'am sinadin dai gashi nan tabbatacce ne aisha radiyallahu anha take cewa a- a- wato mu'adha ta tambaye ta annabi sallama ya kasance yana azumin kwanuka uku a kowane wata ta ce na'am yana yi ta ce to a wasu kwanuka ya ce baya damuwa kowane kwana kowane yini ya faɗo yi yake yi نعم
to abu isa tirmizi ya ce yazidu ne rishka shine yazidu dubai shine muka ce ibnu abi yazid ko ad-dubai al-basri wa huwa thiqatun rawa anhu shu'ba shu'ba ibn al-hajjaj da abdul warith ibn sa'id ibn zakwan kana al-anbari da sun yi riwaya daga gare shi shi ma thiqatun thabtun ne ahmad ibn zaid isma'il ibn ibrahim ibn ulayya dukkan su cikin manyan a'imma ne wa ghayru wahid min al-a'imma huwa yazidu al-qassam al-qasim wa yuqalu al-qassam to shi arrishku din da yaren mutanen basara shine alkassam din nan ina
صلى الله عليه وسلم قال حدثنا هارون هارون بن اسحاق الهمداني وقال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن- ومن شاء تركه هارون بن إسحاق الهمداني أبو القاسم الكوفي صدوق من صغار العاشرة من رجال الترمذي والنسائي وابن ماجه يا رسول أريبي ده همسن ده تقوس عبدة بن سليمان هشام ابن عروة ده بابنش ده عائشة تتي كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية ashura wani yini ne da ƙuraishawa a jahiliya suna yi ba mamaki sun ga yahudu na yi su ma suke yi wa kana rasulullah sallama ya somuhu shi ma annabi yana yin sa falamma qadima almadina tasamahu wa amara bi siyami falamma ifturida ramadanu kana ramadanu huwa alfarida kenan al'amru da yayi a farko na farilla ne ga ashura da aka farlanta ramadana sai aka bar ashura aka ci gaba da azumin ramadan ma'ana aka bar ashura a matsayin mustahabbi ya sauka daga wajibci sai ashura aka bar shi a matsayin wanda ya ga dama ya yi wanda ya ga dama ya bar shi mustahabbi ne in ka yi don kanka in ka bari ka yi asarar lada amma ba ka yi laifi ba na'am
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن علقمه عن علقمه قال سالت عائشه رضي الله عنها اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من الايام شيئا قالت كان عمله ديمه وايكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق الله أكبر محمد بن بشار بن دار دق عبد الرحمن بن مهدي دق سفيان الثوري منصور بن المعتمر إبراهيم النخعي علقمة بن قيس النخعي ya ce na tambayi ummuna aisha radiyallahu anha annabi sallama yakan keɓe wasu kwanuka da wani abu na ibada ta ce aikin fa annabu fa kullun ne yake in kana so kai tambaya a baka amsa to kullun ne dai wa ayyukum yutiqu ma kana rasulullah sallama yutiq cikin kuwa ya isa ya yi jimurin abin da annabi yake jurewa na ibada ya ku dai yi abin da kuke iyawa ai na'am صلى الله عليه وسلم قال حدثنا هارون بن اسحاق قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة فقال من هذه قلت قلت فلانة فلانة لا تنام الليل فقال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم عليكم من الأعمال ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تمل حتى تملوا وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه isnadin shine wancan na sama tace Aisha radiyallahu anha annabi sallama ya shigo guri na ga wata mata guri na annabi ya ce wace ce wannan ce ai wance ce la tanamul laila ai wata waliya ce ba ta bacci da daddare kullun cikin sallah annabi ya ce alaikum min al'amali ma tutiquna ku dinga daukan abin da kuke iyawa cikin aiki fa wallahi dan na rantse da Allah la yamallu Allahu hatta tamallu Allah baya gajiya har sai in kun gaji in dai ka iya baka lada an ka bari ya baka ka ja makanka wa kana ahabba dhalika ila rasulillahi sallallahu alladhi yadumu alaihi sahibu aikin da annabi ya fuso wanda mai yin shi yake dawwama aka ka dau abin da kake iyawa wa in kalla ya fi soyuwa gurin Allah ta'ala fiye da yau ka yi gobe ka yi wata ranka ki wata ranka kawai wata ran ma haka mance na'am أحسن الله إليكم حدثنا أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي وقال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح قال سألت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالتا ما ديم عليه وإن قل نعم أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي ويقال الرقاشي ليس بالقوي ليس بالقوي كما قاله الإمام أحمد وهو من العاشرة من العاشرة يا رسول ريبيو دا أربعين دا دا تقوس ريبيو دا أربعين دا دا, دا, دا تقوس مسلم يفتد حديثا في المتابعات أما الإمام البخاري رأيتهم مجمعين على ضعفه ثم لمن بخاري سن هدوا كم يروني نشي كذا أقول دش دقا ابن فضيل محمد بن فضيل بن غزوان yake sadukun arifun daga al'a'amar suleiman bin mihran daga abu salihin samman ce na tambayi ummuna aisha da ummu salama radiyallahu anhuma wani aiki annabi sallallahu alaihi ya fi so ce ma dima alaihi wa in kalla aikin da aka dawwama ana yin shi ko da kaɗan na'am صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاويه بن صالح عن عمرو بن قيس انه سمع عاصم بن حميد قال سمعت عوف بن مالك رضي الله عنه يقول كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله فاستاك ثم توضا ثم قام يصلي فقمت معه فبدا فاستفتح, فاستفتح البقرة فلا يمر بآية, بآية رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه ويقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت, والملكوت والكبر والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر ركوعه ويقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبر والكبرياء والعظمة ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة يفعل مثل ذلك في كل ركعته محمد بن إسماعيل البخاري كان محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن بردزبة البخاري الجعفي أمير المؤمنين في الحديث جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث نقع عبد الله بن صالح عبد الله بن صالح آه كاتب الليث كان المصري كسن صدوق إلا أنه كان ladaihi jarun da wani makoci a zalimi wanda yake dassa mishi hadisai na ƙarya bi khaddihi fa huwa la yumayyizuha aidan sa aka samu mawdu'at da wahina da ainihin munkarat a cikin riwayoyin shi to amma sai dai a wannan isnadin ya samu mutaba'a ta ibnu wahab a riwayar abu dawuda da al-imam ta hanyar ahmad ibn salih din kun gane ko معاوية بن صالح دقا عمرو بن قيس الملائي كان ثقة متقن عابد وهو يعني من رجال البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة دقا عاصم ابن حميد عاصم ابن حميد السكوني أو السكوني الحمصي صدوق مخضرم مخضرم من الطبقة الثانية الحناط كينن يتي يا جعوف بن مالك الصحابي رضي الله عنه يقول كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك النبي أسواكي ثم توضأ ثم قام يصلي يميكي زي سلى فقمت معه نيما معناه الولا يميكي تارد أن فبدأ النبي فار سلى فاستفتح البقرة bayan ya yi fatiha ya buɗo bakaratin daga alif lamim shine daga farko kenan fala yamurru bi ayati rahmatin illa waqafa fasal baya wucewa ta ayar rahama sai ya tsaya ya ce ya Allah kai mun rahama wala yamurru bi ayati azabin illa waqafa fata'awwaz baya shudewa ta ayar azaba sai ya tsaya ya ce Allah ka tsare ni kuma raka'a sannan yayi ruku'i a wannan sunna malamai da yawa sun dauke ta a matsayin a sallar nafila ake yin ta ka zo ayar rahama ka tsaya kai addu'a hakan nan Abdul Muhsin Al-Abbad a sharhin da yema Abu Dawud ya ambata duk da wasu mutlakan suka ce ana iya koyi koda a ce a sallar farilla ce domin nan muwafaqatan ne aka ga annabi yayi a nafila kun gane ko thumma raka'a fa makatha raki'an bi qadari qiyamihi ya ci gaba da tsayu zama cikin ruku'in shi gwargwadon dadewar da ya a tsaye wa yaqulu fi ruku'ihi subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal 'azama thumma sajada bi qadari ruku'ihi sujadar ma irin kwatankwacin dadewar da ya a ruku'insa wa yaqulu fi sujudihi subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal 'azama hadhihi sunnah ga wannan hadithin ya tabbata ta wata hanya kun gane ko thumma qara'a ala imran thumma suratan sura sannan ya karanta alu imran a raka'a ta biyu sannan kowace sura kowace raka'a bayan fatiha sai ya karanta sura yaf'alu dhalika yaf'alu mithla dhalika fi kulli raka'a kowace raka'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin haka wannan kaga a sallar dare ce ko a qiyamul layli dama mutum in kai kadai ne fal yutawil ma sha shi ma auf ibn malik annabi bai ce yazo ba shine dai yazo ya shiga gani ga zai iya shi yasa suka ce niyya ta jam'i ba wajibi ba niyyar jam'i ba wajibi sai dai sallar da ba a yin ta sai a jam'i kamar sallar juma'a kamar sallar istisqa'i kamar sallar khusufi ko kusufi duk da su wato malikiya suna ganin khusuful kamar ba a yi a jami'i amma zancen da ya fi ƙarfi ra'ayin ibnu abbas ana yin ta a jami'i kun gane ko to Allah ya samu dace to mu bar shi haka insha Allah subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi